الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafar a shekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdulghani ibn abdulwahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala muna cikin babe wanda yake mana bayani akan siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta waɗansu daga cikin hadisai wanda malam ya shigo mana da su a cikin babe ɗin mun kwana a ƙarƙashin hadisin sabit ibn aslam al-bunani bayan mun kammala shi za mu shiga kan hadithin anas dan malik na gaba wato mawa kwana insha allahu ta'ala za mu tashi daga kan hadithin anas dan malik na'am بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin abu hamza anas ibn malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anas dan malik radiyallahu anhu ya ce ma sallaitu wara'a imamin ƙaɗu ya ce ban yi ba sallah a bayan wani limami daga cikin limamai wanda suke jagorantar sallah tun da nake a haffa salatan wanda shine mafi sauƙin sallah wala atamma kuma wanda shine mafi cikar sallah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato anas dan malik yana bayyana mana a cikin wannan hadisi a cikin limaimai wanda ya yi koyi da su ya yi sallah a bayansu ba wani wanda ya yi sallah a bayan shi wanda ya ji sallar shi tana da kwai sauƙi babu tsanantawa a ciki yana yin sallah daidai ruwa daidai tsaki yana kiyayewa wajibai da mustahabbai sannan kuma sallah wanda take mafi cika ya zo da ita ala hay'ati hal ma'luma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan yake nuni akan cewa sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalama shi baya tsawaitawa tsawaitawar da za ta sa ma musu ma kosa da sallar yana yin ta daidai ruwa daidai tsaki kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi na'am wa ana biyan idarata abdullahi bin yazid bin jarami al-basri bin zaid bin zaid bin jarami al-basri qala ja'ana malik bin huwayrith fi masjidina hadha فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينحض أراد بشيخهم أبا يزيد أمر بن سلمة الجرمية ويقال أبو يزيد نعم أبو, أبو زيد abu zaid abu zaid amma tunab hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin abu qilaba shine yace wa an abi qilabata wannan hadisi an amso shi daga baban qilaba sunansa shine abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid abdullahi dan zaid aljarmi albasari wato mutumin basra ne wannan abu kilaba tabi'i ne ƙala abu kilaba ya ce ja ana malik ibn al-huwairis malik ibn al-huwairis ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo mana wata rana fi masjidina hada cikin wannan masallacin namu a basra malik ibn al-huwairith ya kawo musu ziyara masallacinsu faƙala inni la usalli bikum malik ibn al-huwairith ya ce wa abu ilaba da abokanan shi ya ce haƙiƙa ne lalle ne zan yi muku sallah amma wa ma uridu salata ba wai ina nufin sallah ta farilla ba saboda ba lokacinta ba ne yanzu zan yi muku sallah usalli kama kai fara'a usalli kai fara'atu na biyu kai fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli wato zan yi muku sallah ne yadda na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah wato zan yi muku sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda ku koye ta kuma ku isar da abun zuwa ga na ƙasa da ku faƙulutu li abi ƙilaba ayyub ibn abi tamima khaisan as-sakhtiyani ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani ɗaya daga cikin ɗaliban abu ƙilaba yace sai na cewa abu ƙilaba kaifa kana yusalli ƙaƙashi wannan malik ibn al-huwairith ya kasance yana yi muku sallah ɗin ƙala sai abu ƙilaba ya ce wa ayyub ibn abi tamimata kaisan as-sakhtiyani ya ce mithla salati shekhina hada kwata mukacin sallar wannan dattijan namu irin yanda wannan dattijan namu yake mana sallah to irin sallar ce irin ta ce malik ibn al-huwairith ya mana kuma ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka ya kasance yana sallah wa kana ya jilisu idara fa'ara asahu minas sujudi wato wannan dattijan nasu ya kasance yana zama idan ya ɗago kanshi daga sujada ta biyu babla an yana hadawa kafin ya zabura zuwa raka'a ta biyu idan ya yi raka'a ta farko bayan ya gama sujada ta biyu zai ɗago ya tafi raka'a ta biyu ko? to yana zama wanda ake ce da shi wato zama na hutu dan hutun nan da ake to yana irin wannan zama din wannan hadisi na Abu Kilaba wato ya tabbatar mana da cewa ana yin jilsatul istiraha wato a cikin sallah ta farilla kenan a sallah mai raka'a hudu a raka'a ta farko idan kai zaka tafi ta biyu zaka yi wannan zama din haka na a raka'a ta uku idan kai zaka tafi ta hudu zaka yi wannan zama din wannan sunna ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي wato da ya ce mithla salati shekhina hada wato malamin nasu yana nufin aba yazid shine abu yazid amr ibn salama aljarmi amr ibn salama wanda shine limami mafi kankanta cikin limamai wanda suka ja sallah a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam dan ya fara yi wa 'yan unguwar shi limanci bai wuce ɗan shekara bakwai ba ya fara yawa 'yan unguwar shi limanci bai wuce 'yan shekara bakwai ba lafiya kalau alhamdulillah yawwa an gane ko wai ƙwalo abu zaid ko abu burait ana ce mai abu burait ko abu zaid to wannan hadithi na abu kilaba hadithi ne wanda al'imamul bukhari allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kaɗaita da fitar da shi al'imawa musulun bai fitar da shi ba yana daga cikin hadisan da malam bai cika sharuɗansa ba na'am وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه sai kuma hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi dan Malik dan Buhaina Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi ibn malik ibn buhaina ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana idha salla haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana salla farraja baina yadaihi yana ware tsakankanin hannayen shi yana ware su yana raba su daga kwanjinansa daga wato haƙarƙare shi hatta ya buduwa bayadu ibɗaihi har dai kyallin hamutotin shi su bayyana wato yana buɗe hannayen shi baya matse su idan yi sujada an gane ko to wannan haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana yi idan yana idan yana cikin sujada ko idan yayi ruku'u to hannunsa baya haɗe shi wato damtsan shi baya haɗe shi da da cikinsa da kuma wato haƙarƙare shi yana ɗan buɗa su ta yadda za a dinga ganin kyallin hamatarsa na'am وعن أبي مسلمة سيد بن زيدة يزيد قال سألت أنس أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ولأبي العاص بن ربيع ربيع بن أبي شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها نعم hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin baban maslama shine sa'id ibn yazid Allah ta'ala ya ji kansa da rahama sa'id ibn yazid ya ce sa'altu ana sabana malikin radiyallahu an na tambayi malaminmu anas ɗan malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi na ce da shi malam anas a kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli fina alaihi shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah yana sanye da takalman shi ƙala na'am anas ɗan malik ya ce wa wato wannan sa'idu bin yazid ya ce tabbas ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin sallah yana sanye da takalman shi wato wannan yana daga cikin abubuwa wanda wato sunna ce wanda take mayyita a idan mutum yana so ya raya wannan sunna din shine idan ya siyi sabon takalmi sai ya yi kokari a gidan shi kafin ya fara yawo da shi ya saka a cikin a cikin gidan shi sai ya yi sallah ta nafila raka'a biyu yana sanye da wannan takalmi saboda ya zamanto ya yi aiki da wannan sunna din saboda idan aka ce a shigo masallaci da takalmi masallaci yanzu da a share yake da tafi da komi da kyau ka fito tun daga gidanka ka taka lema mai damshi ka taka guri maras kyau ka zo ka shigo masallaci maimakon ka kawo tsabtata sai ka kawo mishi datti an gane ko kenan sai a yi kokari a aikata wannan suna ko a gida mutum sai ya kayan shi na'am ana abi qatada al ansari radiyallahu an hadisi na gaba an rawaito shi daga abu da al-harith ibn rubi'in al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun umamata binta zainaba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi wa mutane sallah a matsayin limami alhali yana ɗauke da jikar shi ita ce nana umamatu binta zainaba diyar nana zainabu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nana zainabu diyar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam wato yana sallah yana limanci yana ɗauke da jikanyar shi diyar diyarsa ita ce nana umamatu diyar nana zainab nana zainab ɗiyar nana khadija wali abila asi bin rabi'i bin abd shams wanda kuma ita wannan nana umamatu ɗiyar abul asi abul as ibn rabi'i diyarsa ce saboda a wannan shi abul as ibn rabi'i shine mijin nana zainab to diyarsa ce kenan ita nana umamatu dan abd shams fa idza sajada wada'aha idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u zai tafi ya yi sujada ko to sai ya ajiye ta a gefe ya tafi ya yi sujada ɗaya ya ɗago ya koma ya yi sujada ta biyu idan kuma wa idza qama hamalaha idan ya tashi zuwa raka ta gaba kuma sai ya ɗauke ta ya saba ta hallo akan kafaɗar shi yana mata dokin wuya gaji yanda jika take shan daɗi a gurin kakanta na'am وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساق الكلب حديثي na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin Anas ɗan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace i'tadilu fi sujud wato ku daidaita a cikin sujada idan kuka yi sujada ku tsaya ku daidaita ta yadda kowace gaba za ta koma inda ta fito ta yadda kuma mutum zai san abin da yake faɗa kala ya zamanto an yi faca-faca sannan ko ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba mu siffar yadda ake yi idan aka yi sujada manzo Allah ce wala yabsutu ahadukum dira'aihi kada kowane ɗaya daga cikin ku ya shimfiɗa damatsinan shi a ƙas kalkalbi in bisa kalbi wato kamar yadda kare yake shimfiɗa kafafun shi na gaba a ƙas a tafuffukan kaɗai zai ajiye a ƙas amma damtse ba a shimfiɗa shi a ƙasa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya hana mu yi waɗansu abubuwa mu yi kamanni da dabobi daga ciki akwai idan mutum ya yi sujada kale ya ɗora wato damatsanin shakas kamar yadda kare yake ajiyewa ƙafafuwan shi hakanan kar mutum ya yi sallah irin ƙotan kurciya kar mutum ya zamanto ya yi al'iƙa'a kamar irin tsuguni na shaidan da sauransu na'am
babu wudu'i umani ina tufiyar ruku'i wa sujudi عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فسجد ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما حتى تعتدل حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها شيكا باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود wato wannan babe shi kuma zai mana bayani dangane da abin da ya shafi wajabcin nutsuwa fin ruku'i a lokacin da mutum ya yi ruku'u wajibi ne mutum ya nutsu ya san abin da yake kai ya san abin da yake karantawa kafin ya dago daga ruku'u wasu judi da kuma nutsuwa a cikin sujada idan mutum ya yi sujada kafin ya dago kan shi ya zauna tsakankanin sujadu guda biyu dole ne ya nutsu ma'ana akwai malaman da suke babu wujubi ɗuma'aninati fi jami'i arkanis salati wato baban da yake bayani akan wajabcin nutsuwa a cikin dukkanin gimshikai na sallah ga baki daya a lokacin da mutum yake tsaye ya nutsu ya san abin da yake karantawa ya san inda yake fuskanta ya san a tsaye yake idan ya yi ruku'u haka nan idan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada shi ma ya nutsu kale ya yi faca-faca idan ya tafi ya yi sujada ta farko ya tsaya ya nutsu ya san addu'o'in da zai yi idan ya ɗago tsakankanin sujadu guda biyu ya zauna ya daɗe a nan idan ya koma sujada ta biyu haka nan shi ma ya nutsu wannan babi abin da zai koyar da mu kenan hadisi na cikin wannan babi shine hadisin abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi an abi hurairata radiyallahu an wannan hadisi an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da halal masjid wata rana ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya shigo masallaci fadakhala rajulun sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki ya shigo cikin masallacin shi ma shi ne khalad ibn rafi wato sai ya shigo masallacin bayan ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya shigo shi kenan yana shigowa fasalla sai gefe ɗaya sallah ta nafila raka a biyu tahiyyatul masjid wanda za mu karanta ko a gaba ko mun karanta a baya hadisin abu qatada idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlisa ta yusalli raka'atayn wato sai tahiyyatul masjid thumma jaa fa sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai kuma bayan ya gama wannan sallah sai ya zo shi ya yi sallama ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo ya gaida ma'aiki alaihi salatu wassalamu manzo Allah yana cikin masallaci a zaune faraddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama salama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mayar mai da sallamar da ya mushe cewa alaikas salamu faƙalar ji'i fasalli fa'innaka lamtu salli ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wa wannan sahabin nashi koma ka sake sallah don ba ka yi sallah ba sallah wanda take karɓaɓɓiya ma'ana irji'i fasalli fa'innaka lamtu salli salatan maƙabulatan ba ka yi sallah ba sallah wanda take amsashiya saboda a cikin sallata ka akwai abubuwa wanda ka yi su ba daidai ba faraja'ar rajulu fasalla kama salla shikenan sai mutumin ya koma saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya zolaya shi eh idan ya gaya maka abu haka ne shikenan sai ya koma fasalla sai ya salla kama salla irin sallar da ya ta ɗazu wato manzo Allah ce inni la aqulu illa haqqan ko a wasa ka ji manzo Allah ya ce kaza to gaskiya ne ya faɗa shi kenan ya koma ya yi sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mishi kaje ka yi sallah dan baka yi sallah ba sai je yi sallah irin yadda yi sun maja a fasallama alan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan sallah hallo sai ya zo shi ya sallama ga ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar mai da wannan sallama ɗin sun baƙalar ji'i fasalli fa'in na kalamtu salli manzala ce koma ka yi sallah don ba ka yi sallah wanda take wanda shari'a ta musulunci ta koyar da ita ba fa'in na kalamtu salli salatan mashru'a ba ka yi sallah wanda aka shar'anta ta ba salatan sai da ya haka sau uku yaje shi ya zo yaje shi ya zo yaje shi ya zo to bayan ya yi sau uku faƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce wallazi ba a saka bilhaɗi ya rasulallahi ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ina rantsuwa da sarki allah ma uhsinu ghairahu bin iya wata sallar ba iyakacin ƙural adakal kenan nayi wanda ko aina iyakacin yadda zan yi kenan ban iya sama da wannan ba fa'allimni ka sanar da ni yadda ake sallah ka koyar da ni faƙala sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi to idza qumta ila salati fakabbir idan ka tashi za ka yi sallah ka gama wato ka yi alwallah ka zo ka ka fuskanci alƙibla ko to fakabbir sai ka yi kabbara ka ce allahu akbar takbiratul ihram kenan thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan kuma sai ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai na alqurani ka karanta abin da ka samu na alqurani bayan ka karanta suratul fatiha bayan ka gama karatun fatiha sai ka karanta wata sura daga cikin surori na alqurani ko waɗansu ayoyi daga cikin ayoyi na alqurani thumma sannan kuma bayan ka gama wannan karatu sai ka tafi ka yi ruku'u idan ka yi ruku'u hatta ta ɗuma inna raki an hasse ka nutsu halin kasancewarka kana mai ruku'u ka yi ruku'u ka nutsu a cikin wannan ruku'un naka ka san abin da kake faɗa sun marfa sannan kuma sai ka ɗago daga ruku'u ba da ka ɗago ba za ka tafi ka yi sujada gwash da ka ɗago hatta ta atadila ƙa'iman har sai ka daidaita a tsaye cicir an gane ku irin yadda dai sabit ibn aslam wato ya ce ma anas ɗan malik ya kasance yana aikata wani abu wanda ku ba na ganin kuna aikata shi idan ya ɗago kanshi daga ruku'u yana daɗewa a tsaye har ma dai mai magana zai iya cewa anas ya manta cewa wato sujada ce zai tafi ko mun karanta hadisin nan sun masjud sannan kuma ka sirmiya ka tafi ka yi sujada hatta ta ɗuma inna sajidan har sai ka nutsu kana mai sujada sun marfa hatta ta ɗuma inna jalisan sannan kuma ka ɗago kanka daga sujada ka zauna tsakankanin sujadu guda biyu har sai ka nutsu halin kasancewarka kana mai zama sun mafa'al zalika fi salatika kulliha sannan kuma ka aikata irin wannan abin da na faɗa maka a cikin adadin raka'o'in sallar taka ga baki ɗayansu to sannan kuma sallar ka za ta cika amma idan ya zamanto kana sallah irin yadda kake so kana sallah kotan kurciya kana sallah ruku'u gashi nan ga kamar shi karatu gashi nan ga kamar shi sujada ga ta nan ga kamar ta zama tsakankanin sujada gashi nan ga kamar shi tahiya ga ta nan ga kamar ta to sai ya zama to Allah subhanahu wata'ala yayi watsi da wannan sallar taka ka yi ta a nutse ka san abin da kake faɗa ka san abin da kake karantawa na'am باب القراءة في الصلاة عن عتبة بن الصامت عن عبادة
عن عباد عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم باب القراءة في الصلاة wannan babe shi kuma wato yana mana bayani dangane da abin da ya shafi karatu wanda ake yi a cikin sallah an ubada ta bin samiti radiyallahu an wato hadithi na farko an amso shi daga ubada ɗan samit Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ubada ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙal haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce anzan Allah ya ce la salata liman lam ya ƙara'a bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan mutumin da bai karanta fatiha ba a cikin sallar shi duk mutumin da bai karanta suratul fatiha ba a cikin sallar shi to baya da sallah saboda fatiha rukuni ce daga cikin rukunne na sallah farilla ce daga cikin farilloli na sallah wanda idan mutum ya barta a cikin adadin na raka'o'i masu yawa to baya da sallah amma idan ya barta a cikin waɗansu adadi na raka'o'i wanda ba su kai rabi ba to malamai sun yi saɓani a kai misali a sallar azuhur a raka uku ya karanta fatiha amma a raka ta hudu bai karanta fatiha ba ya hukuncin sallar shi take waɗansu daga cikin malamai suka ce dama farilla ce fi jullin raka'at la fi kulliha farilla ce a cikin yawancin raka'o'in waɗansu kuma suka ce a'a wannan raka'a ɗin da bai karanta mata fatiha ba ya bar farilla daga cikin farilloli na sallah baya da sallah in dai har da gangami haka nan in akan kuskure ne za ta ɗan jaru amma don suka ce kai farilla ce dole ne mutum ya karanta kuma akwai bambanci tsakankanin limami da mamu akwai bambanci tsakankanin sallar da ake bayyana karatu a cikinta da sallar da ba a bayyana karatu a cikinta idan limami ne wajibi ne ya karanta fatiha dole ne mamu shi kuma idan yana sallah a bayan limami a sallar da ake bayyana karatu to shi zai yi shiru ne ya saurari liman saboda karatun limami ya zama to kambacin karatun shi wannan shine ra'ayin jumhur man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda ya zama to yana sallah a bayan limami to karatun limami shine karatunsa zai zama to yayi shiru limami yana karatu ya dauke mishi kenan shi saurare zai wai za qira'a fa ansitu kenan idan kuma yana sallah a bayan limami a sallar da ba a bayyana karatu irin azuhur la'asar da raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar isha'i da raka'a ta ƙarshe ta sallar magriba to shi ma zai karanta fatiha ne an gane ko na'am wani abi ga tadatul ansari radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihati al-kitabi wa suratayn yudawwiru fi al-ula wa yukassiru fi ath-thaniya fi rak'atayn al-akhiratayn bi ummi bi ummi al-kitab wa kana yudawwiru fi rak'ati al-ula min salati subhi wa yukassiru fi ath-thaniya na'am hadisi na biyu a cikin wannan babe shine hadisin Abu Qatada Al-Harith ibn Rubi'in Al-Ansari radiyallahu an yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya qara'u fil raka'atayn al-ulayni yana yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu na farko min salati zuhuri na sallar az-zuhr yana yin karatu bi fatihatil kitabi yana karanta suratul fatiha wa surataini da surori guda biyu wato a kowace raka'a yana karanta fatiha da sura guda yudawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniya ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko ta sallar azhur sannan kuma yana ɗaukan sura wanda take madaidaiciya gajera a cikin raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha wa fil raka'atayn al-ukhrayayn bi ummil kitab a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar azuhur bayan ya gama karatun tahiya idan ya meƙe to yana karanta fatiha ne kadai a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu na ƙarshe a raka'o'i guda biyu na farko yana karanta fatiha da sura a raka'o'i guda biyu na ƙarshe yana karanta fatiha kadai wa kana yudawwilu fi raka'ati al-ula fi salati subhi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko ta sallar asubahi wa yuqassiru fi thaniya kuma yana gajarta karatu a cikin wato raka'a ta biyu wato ma'ana wa kana yudawwilu fi raka'ati al-ula akthara mimma yudawwilu fi raka'ati thaniya ya kasance yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko sama da yanda yake tsawaita karatu a cikin raka'a ta biyu da aka ce gajartawa shine karatun da yake a raka'a ta biyu tsawon shi bai kai tsawon karatun da yake a raka'a ta farko ba shi yasa ake ce mishi gajeri na'am wa an jubair bin mutmi'in wa an jubair bin mutmi'in na'am رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
حديثي نغبا daga Jubair ibn Mut'im Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil maghribi bit-tur naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u bit-turi yana karanta suratu tur fil maghribi a cikin sallar magariba wata rana jubair ibn mut'im ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yana karatu a sallar magariba kafin ya musulunta shi jubair ya ce wannan karatu da na ji ma'aiki alaihi salatu wasalamu yana gwangwazawa cikin suratu dur shine farkon imani ya ɗarsa cikin zuciyata wa zalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi ya ce wannan lokacin shine farkon lokacin da imani ya ɗasu a cikin zuciyata ya tabbata a cikin zuciyata kuma bayan ya musulunta ya rawaito mana wannan hadisi na'am وعن البراء بن آزب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم حديثي نقبا أتشكين ونن بابي شيني حديث البراء ابن آزب الله تعالى يقال يداد الشيد ما هيفنسا yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kana fi safarin ma'aiki alaihi salatu wasalam ya kasance yana cikin halin bulaguro wani lokaci ma'aiki alaihi salatu wasalam ya fita bulaguro fasallal isha al'akhira sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya sallaci sallar isha'i ta ƙarshe ita ce sallar isha'i dai wanda take sananniya a wajenmu faƙara fi ihdar raka'ataini bittini wa zaitun sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratu tin a ɗaya daga cikin raka'o'in guda biyu ya karanta wa tini wa zaitun a raka'a ta farko ko a raka'a ta biyu albara ya ce fa ma sami'tu ahadan ya ce bin taɓa jin wani daga cikin bayin Allah a Hassana sautan wanda shine mafi kyawun murya mafi kyan murya ta karatun alƙur'ani au ƙira'atan ko kuma mafi kyawun karatu minhu sallallahu alaihi wasallam kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya ji yadda karatu yake tashi rau-rau sannan kuma ga murya mai kyau ya ce bin taɓa jin mutumin da yake da daɗin murya da karatu kamar ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سموه بأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فما فأنا, فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه شيكنا حديثي نقبا عن عائشة رضي الله عنها hadisi daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha rajulan ala sariyatin wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wani mutum daga cikin sahabban shi a matsayin shine shugaba ala sariyatin akan wata tawaga da ya aikata za ta yaƙi waɗansu daga cikin maƙiya Allah an gane ko ba'atha ma'ana ammara ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya naɗa wani daga cikin sahabban shi a matsayin shine shugaba na tafiya akan wata tawaga da ya aika za su tafi yaƙar wani waɗansu a wato abokanan adawa wa ƙala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum baluta malika ko yawwala fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim to wannan shugaba da aka nada shi a matsayin shugaba na wannan bataliya ta mayaka ya kasance yana yin karatu li ashabihi wato ga abokanan tafiyar shi fi salatihim a cikin sallarsu saboda dama idan aka nada shugaba ma'aiki idan ya nada shugaba wannan shugaban shi zai yi sallah shi zai faɗa aji shi zai zartar da hukunci da sauransu to ya kasance yana yi wa wannan abokanan tafiyar tashi limanci fayakhtimu bi qul huwallahu ahadun kawai sai ya dinga rufewa karatun shi da suratul ikhlas ato wannan yana da huska guda biyu waɗansu daga cikin malamai sun fassara shi shine bayan ya karanta fatiha idan ya karanta sura to kafin ya yi ruku'u idan ya kare wannan sura din kafin ya yi ruku'u sai ya karanta qul huwallahu haka na a raka ta biyu bayan ya gama karatun fatiha idan ya gama sura kafin ya ruku sai ya karanta qul huwallahu wato a cikin kowace raka sai ya karanta qul huwallahu karatun da yake rufewa a cikin wannan raka din zai karanta qul huwallahu ne waɗansu daga cikin malamai suka ce duk sallar da yake yi a raka ta farko zai karanta wata sura amma raka ta biyu tabbas ne kawai wanda zai yi a raka ta biyu ita ce qul huwallahu bayan ya karanta fatiha an gane ku ita dai a kowace sallah kawai sai an ji karatun ƙulhuwallahu shi kenan sahabbai suka ga surori na alƙur'ani suna da yawa ya ne za a yi zai takura wannan sura ɗin falamma raja'u zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka dawo daga wannan yaƙi ɗin saboda shi dai shine shugabansu a wancan gurin ba za a yi rikici da shi ba da suka zo zakaru zalika sai suka ambata wannan aikin da yake yi aikin nan da ya a filin yaƙi da aka tafi hal aka je aka dawo sai suka ambata shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce shugabawa na hotun da muka tafi ba sallar da zai mana face sai ya karanta suratul ikhlas kowace sallah in dai ya mana sai ya karanta suratul ikhlas mu abin nan muka rasa wanda zai tankare shi a ciki faƙala saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik ma'aiki alaihi salatu wassalam yace to yanzu ku tambaye shi ku ji menene dalilin da yasa yake yin haka menene dalilin da yasa kowace sallah idan yayi a ciki sai ya karanta suratul ikhlas shikenan ku fasaluhu suka aika waɗansu daga cikin suka je suka mai tambayar nan suka ce wai manzon Allah ya ce da muka fita filin yakin nan har muka dawo menene yasa kowace sallah idan kai sai ka karanta suratul ikhlas faƙala li'annaha sifatur rahmani azza wa jalla shikenan sai ba su amsa yace dalilin da yasa nake karanta suratul ikhlas a cikin kowace sallah saboda suratul ikhlas tana kunshe da siffofi na ubangiji abin da yake cikin ta gabaki daya wato siffa ce ta ubangiji azza ya buwaye wa jalla ya girmama fa ana uhibbu an aqra'a biha ni kuma nake so in dinga karatu da ita saboda ta kunshi siffofi na ubangiji ni kuma ina so in dinga karanta siffofi na ubangiji na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akhbiruhu anna allaha ta'ala yuhibbuhu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yace wa shi wannan waɗannan mutanen yace da su to ku ba shi labarin cewa haƙiƙa kamar yadda yake so ya dinga karanta siffofi na ubangiji to shi ma ubangiji mai rahama yana san shi wato hubbuka iyaha adkhalaka aljanna sanda kake yi wa wannan sura kake karanta ta a cikin kowace raka'a to zai shigar da kai aljanna na'am وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة نعم hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Jabir ɗan Abdullahi ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ƙwala li mu'azin haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mu'az ɗan jabal lokacin da labari ya iso gare shi mu'azu ibn jabal idan yi sallah tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma shine limami a unguwarsu yana zuwa ya yi sallah shikenan wata rana bayan ya yi sallah tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta isha sai ya tafi can unguwarsu an ta da ya kama da ya karanta fatiha kawai sai ya buɗe karatun suratul baqara tiriyan tiriyan to daga ciki akwai waɗanda suke masu aikin hannu ne irin wanda suna shayarwa da dabbobi suna aiki da na ban ruwa ya gaji shi ganin da ya ji an karan an kama suratul bakara ya ce wannan ho bai san ba inda zai burki kawai ya kwabe ya fita daga sallah ya sallame ya je share da ya sallar shi hal ya sallame ya rakawoyin shi guda hudu ma'azu bai bar ku ya tafi sha'anin shi bayan ya gama bayan ya gama bayan mu'azu ya gama sallah sai aka ce mishi aiwa ne da hal ya shiga sallah tare da kai sai ya fita daga sallar ne ya tashi a share da ya ce a kai ku rabu da shi wani ai mutumin banza ne munafiki ne shi ga na hala waɗansu sai suka je suka gaya wancan mutumin suka ce ai mu'azu ya ce mishi munafiki shi kenan ya tashi shi kuma ya ɗaga ƙara ya kai kotu babba ya je gurin ma'aiki ya ce gashi gashi ya rasulullah inna qaumun na amalu bi aidina wa nasibina wa dhihna wa inna mu'adhan sallabina al-bariha fa qara suratul baqara fatajawwaztu ba za mu anni munafiqun yace gashi nan mu'azu ya mana sallah jiya ya karanta mana suratul baqara ni da na fita wai yace ni mutumin banza ne zala ce ah ya mu'az afattanun anta so kake ka raba kan jama'a mu'azu yanzu kana wa mutane limanci ka zo ka raka karanta suratul baqara to shine kuma sai yace mishi ya gaya mishi wannan magana ce falaula sallaita bi sabbihi ismi rabbikal a'la me ya hana ka yi wa jama'a limanci da suratul a'la sabbi sama rabbikal a'la aya 19 ko wa shamsi wa duhaha ka yi wa mutane limanci da suratul shamsi aya 15 wal layli idha yaghsha ka yi wa mutane limanci da suratul layli aya 21 wannan husune surorin kanana fa eh mu ba wai mu in ana karanta irin wayannan kin ne muke cewa ana karanta dogayen surori sune kanana fa'innahu yusalli wa ra'akal kabir wato haƙiƙa dattijo babba yana yin sallah a bayanka wadda'if da kuma mai rauni wa zulhaja da kuma ma'abucin bukata wato zai iya waɗannan duka guda uku su haɗu a bayanka suna sallah ga dattijo wanda shekaru sun kai mai ba zai iya daɗewa a tsaye ba ga shi kuma wannan dama da Allah ya halitta shi ma dama shi rauni gare shi baya jimawa a tsaye ko kuma ga wani shi kuma tsime yake a gama sallar na ya je wata bukatar shi to ka zo ka duka ka rike su amma sai ka je ba ka karanta surori wanda suke madaidaita wanda babu tsawaitawa la harra wala qar wala makhafata wala sa'ama ka karanta dai surori wanda suke madaidaita su ba masu tsawo can ba su kuma ba gajeru ba gutul gutul na'am باب ترك الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله رب بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم wato shi kuma wannan babe zai koyar da mu cewa ba a bayyana karatun basmala a cikin sallah idan mutum zai yi sallah ko da a sallah wanda ake bayyana karatu ce a raka da ake bayyana karatu ce a ciki to ba a bayyana bismillah ana yin ta a ɓoye hadisi daga anas dan malik radiyallahu an anas dan malik ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa ababakirin da khalifansa na farko shine abubakar wa Umar da kuma Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ma yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu da kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin wato sun kasance suna budewa sallar su da karatun Fatiha karatun alhamdulillahi rabbil alamin bayan an yi kabbara za a yi du'a ulistiftahi a boye bayan an yi ta a yi isti'aza da basmala duka a ɓoye abinda za a ji ya fara tashi daga bakin mai karatu shine karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتوكوا هكذا أجاب هنا باين يدعاء الاستفتاح يا استعاذة ya yi basmala kawai zai bude wato da karatun fatiha kenan wafi riwayatin a cikin wata ruwaya anas dan malik ya ce sallaitu ma abi bakirin na yi sallah tare da abubakar da umar da uthman amma falam asma ahadan minhum bin ji ɗaya daga cikinsu ba ya ƙarau bismillahir rahmanir rahim yana karanta bismillahir rahmanir rahim ba wanda na ji daga cikinsu wato ya karanta bismillahir rahmanir rahim wali muslimin arwaya ta al'imawa muslim al'imawa muslim ya rawaito hadithin nan shi ma daga anas dan malik ya ce sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik ya ce na yi sallah a bayan farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa abi bakarin da kuma abubakar wa umar da umar wa uthman da uthman dan affan radiyallahu anhum yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su su dukansu amma fakanu yastaftihuna salata sun kasance suna budewa karatun sallar su bilhamdulillahi rabbil alamina wato da karatun alhamdu suna budewa karatun sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin a farkon karatunsu wala fi akhiriha ko a ƙarshen karatunsu to za mu kwana anan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta muna wa bihadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك